أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون وكم أرسلنا من نبي وبمجي تبارك وتعالى يتي وكم أرسلنا من نبي da yawa na aiko annabi fil awwalina mutanen farko na aika musu da annabawa ko waɗanne mutane da ya fa annabinsa da ya zo wa ma ya'tihim min nabiyyin amma annabin ba zai zo musu ba illa kanu face sai su kasance ya sa una bi suna izgili da wannan annabi kasai zai ba mu kabita kamar yadda mutanen ka suke maka izgili haka sauran annabawa ma duk in suka zo haka mutane suke musu izgili hadha kasiyatu lin nabi sallallahu alaihi wa sallama wannan hakurtarwa ne ga annabi manzo sallallahu alaihi wasallam yana ba manzo sallallahu alaihi wasallam hakuri kai hakuri duk abin da kafirai suke faɗa maka sun faɗa wa annabawan da suka wuce ma kai ma kai hakuri fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli na'am قال قالتنا أشد منهم بطشا ومضي مثل الأولين فأهلكنا أشد منهم بطشا ومدى مثل الأولين فأهلكنا على جنا هلكت أشد منهم برشا wanda suka fi mutanen ka ƙarfi muta'adawa da samudawa da sauran mutane sun fi mutanen makka ƙarfi to na halakar da wanda suka fi su ƙarfi barshan sun fi su kamu da rigo duk na halakar da su balle waɗannan na maka kenan wa madama salul awwalina a sifar mutanen farko ya gabata sabaka fil ayati cikin ayoyi ya gabata halakar da mutanen farko din sifatu sifatu fil ilatin halakarwa tunda waɗanda suka halaka to waɗannan din ma in dai basu daina ba su ma halaka za su yi wa wadi watu qaumika kazalika karshen makomar mutanenka shi ma dai halakan ne dama idan Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ko a wajen mutane to mutanen ɗayan biyu ne ko su samu kowa su fi kowa babban rabo shi ne sun zama sahabbai kenan sun so annabin sun biji da sun fi kowa babban rabo a duniya da lahira ko kuma su fi kowa kasawa domin in kai inkarin malamin garin kuma ai za ka samu matsala balle balle annabin Allah to kaga su kuma sai su samu matsala su rushe su fi kowa rushewa kama halakar kufaru qablahum kamar yadda kafirai suka halaka a gaban su hum sayalikuna la mahalaka su ma sai sun halaka ba maka
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ولئن سألتهم ذاك تنبي كافرين ka ce musu man halaka samawati wa ya halici sammai din nan da ake gani wal arda wa ya halici kasa la yaqulun za su ce maka al aziz mabuwayin nan a cikin sarki a cikin mulki al alimu masani shine Allah halaka hunna shi halici sammai shi halici kasai sun yadda sama da kasa ba wanda yake sai Allah ai amma dai su ba sai da su bi Allah ba kum muqirruna bi zalika su da kansu na furushi sun yadda Allah ne ya halici sammai Allah ne ya halitta ga sai Allah zai ja lakum al-ardh الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون الذي ألا نندي جعل لكم الأرض وندي سنعمك قصا مهادا ييد شمفدا bai yi ta a dunkule a dunkule inda za ta dinga zamar da mutane ba bai yi ta kuma tana rawa yadda za ta dinga kada mutane ba a sai ya yi ta a timfide kowa zai iya rayuwa a kai kalmi hadi kamar timfida ko kalma hadi kamar timfida ya yi ta Allah nan da ya yanci ƙasa kuma ya daidaita ta ya timfida ta inda komai zai iya rayuwa a kanta a wajara lakum shine ya alci sama shi alci ƙasa wajara lakum fiya subulan Allah ne ya sanya muku hanyoyi a doron asali wani wajen da ba komai in mutane suna yawan bi suna yawan bi sai kaga hanyar ta fito to kaga hanyar Allah ne ya zaga hanyar in ba don haka ba ko an bi afar mutum ai bata ba ta karfi sai kaga gurin da dabbobi suke bi ba a samu hanya ba amma inda mutane suke bi sai kaga an samu hanya alhali kafar dabba kuma ta fi kafar mutane karfi kumulan Allah ya samu ku hanyoyi durugan hanyoyi a doron kasa da za ku bi la'allakum ta'lamun saboda ku shiriya ila maqasidikum duk wanda ya fita in babu hanya kafar gidanka ba za ka dawo ba to ce sai Allah ya maka hanya daga gidanka zuwa unguwar da zaka je daga gidanka zuwa kasuwar da zaka je daga gidanka zuwa garin da zaka je daga gidanka zuwa duk inda kake son zuwa ka je ka dawo to wannan hanyar da Allah ya zaga in ka fita gidanka ka san inda ka bi ka san inda ka bi ka san inda ka bi in ka zo dawowa ka san inda zaka bi har ka dawo gida wannan hanyar wa zaga maka ita Allah ne kullu kariyatin tusamma satarifuna dariqan tuwasilukum ilayha dukkan alƙaryar da aka ambata ko tusma duk kullu qaryatin tusma duk alƙaryar da aka ambata to satarifuna dariqan tuwasilukum ilayha ya ka je maka gari kaza to ana gaya maka to zaka tambayi ina ne sai na ake biya je garin sai je maka hanyar kaza eh komin nisan gari akwai hanyar da za ta tashi daga garin ku wanda za ta kai ka wancan gari a wata ka subulu waɗannan hanyoyi inna ma wada Allahu Allah ya ajiye su ne laysan minkum ba ko ne kuka sa hanyoyin ba Allah ne yayi Allah ne ya zaga hanya har cikin gidanka hanya ne in ka fita kuma har inda zaka je ka dawo hanya ne to wannan ya kamata ku bi wannan Allah
والذي نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنكرنا به بلة ميتا كذلك تخرجون والذي نزل من السماء ألا نندي je sassaukar da ma'ar ruwa mina samai daga sama Allah ne yake kawo ruwa kullum daga sama kuma in zai kawo shi bi kadarin sai ya kawo shi gwargwadon yadda zai amfani mutane da ya kawo shi kamar yadda ya kawo tufana da ba wanda zai rage sai ruwan ya cinye mutane ya halaka mutane gaba daya ko sanawi aka yi shi kenan sai kaga mutane sun mutu amma sai Allah ya kawo ruwan daidai amfanin mutane daidai yadda mutane suke bukata bi qadri hajatikum gurgurdun bukatar ku ilaihi zuwa ga ruwan walam yanzilhu tufanan Allah bai saukar da ruwan ya zama tufana mai kwarara ya cinye duniya ba balle kuma faraka ciki walau sha alaja alahu tufanan madaran mustamirran da Allah ya ga dama sai ruwan ambaliya ayi ambaliya shine tufan din a yi shi ruwa kuma gashi ambaliya ne kuma ya ƙi ɗaukewa ai ta yi ai ta yi kuma ambaliya yake yi kaga da mutane da komai sai kaga ya halaka wannan su yi madar mutane suna son ruwan sama wai zasta marra ayyaman malaumizu amma idan ruwan da za a yi shi a yi yau gobe jibi ana ta yi to sai kaga mutane ko sun kosa da ruwa sai su ce ruwan ya yi yawa da ma ruwan nan ya dan tsagaita dai a dan samu iska a dan samu rana da kuma ruwan har roƙonsa ake yi don haka dan adam yake wa an jarna bihi ballisan maitan Allah ce nakan raya gari matacce da wannan ruwa gurin da ya bushe ya zama ba komai ƙasa ta bushe ba wani zire-zire ba wani abu to idan aka yi ruwan sama sai zire-zire su tsira shikenan waje ya rayu kenan kazalika Allah ce yadda nake raya ƙasa in fidda zire-zire a cikinta bayan da da ta bushe ta zama matacciya in raya ta zama mai rai tukrajuna min guburikum ahya'an haka na shirya zan fidda kowa dukkan ku zan fidda ku daga kaburburan ku kuna da rai kowa za a taje shi a yi masa rai a fidda shi daga kabarinsa saboda ya halarci tashin kiyama.
والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون والذي ألا نندي خلق لكم الأزواج kalakar azwaja kai wanda ya halici abubuwa daban-daban al-asnafa dangogin abubuwa kullaha dukkanin su duk abin da ka gani Allah ne ya halice shi kuma yawanci za ka ganci kowanne ne biyu ne saboda haka Allah ya tsara duniya saboda Allah shi shi kadai ne daya duk sauran komai biyu ne shi yasa har annabawa ma in aka za aka je waɗannan annabawa sai ce mursalai annabi mursali ya zama biyu ke eh idan kuma annabi ba mursalin bane ba shi annabi kuma abidi shike nan ma da ya zama biyu ko kuma annabi waliyi shi ma da ya zama biyu komai da sai yayi biyu haka Allah ya yi mana dare da rana ya zama biyu namiji da mace ya zama biyu babba da yaro ya zama biyu dogo da gajere ya zama biyu mai jiki da mara jiki ya zama biyu mai akwai da wanda bayi da shi ya zama biyu sarki da talaka mai kudi da mara kudi mai ilimi da jahili haka ko mai biyu Allah ke yi al azwaja kenan al asnafa Allah ya yi komai dangomi sa biyu biyu biyu saboda karku shiga wa mulkin Allah shi Allah ce shi kadai ne in an ce daya Allah kawai yake wa kyau amma duk abin da aka ce daya in ba Allah ba to abun ba zai kyau ba eh domin in dai aka ce daya ne babu ba Allah bane aka ce abu daya to wannan dayan ba zai dadi ba sai sai Allah shi kadai ne daya mafi wa kyau kullaha dukkanin dangogin nan Allah ne ya fitta su waja'ala lakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabuna Allah ya sanya muku ma tarkabuna abinda za ku hau min al-fulki na jirage ya halitti jiragen ruwa ya halitti jiragen sama wal an'ami ya halitti dabbobi kal ibri kamar rabuma wanda za ku hau su kai ku inda kuke bukata in jirgin ruwa ka hau zai kai ka in mota ka hau za ta kai ka in mashin ka hau zai kai ka inda zai inda yake zuwa in keke ka hau zai kai ka inda zai je inda zai iya zuwa idan jirgin sama ka hau zai kai ka inda kake so ko menene ka hau zai kai ka inda kake bukata haka wanda ya haura akumi shi ma zai je inda akumi yake kai mutane litastawu ala zuhurihi لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون لألا يا أيها الناس أبوه أبا هوا لتستووا سبوة كديديتا تستقروا على ظهوره ku zauna a kan bayan dabbin dabba ce ku zauna a bayanta idan jirgin ne a zauna a bayansa ma'ana cikin shi ne bayan inda dama inda ake zama din kamar yadda dabba take da gurin zama in ka zauna a kanta shi ne ka zauna a bayanta to shi ma jirgin in ka shiga ciki shi kenan ka zauna a bayansa kenan eh ma'ana kasansa shi ne kamar kafafuwan dabba to haka mota haka komai za ku zauna a bayan abin hawa zakara da mira Allah ya sa da miri ya zama namiji ake ala zuhuri ba sai zuhuri ha ba wajen zuhuri wajen ma zuhura kai ga shi zuhuru din ko bai ce zaharu ba bai ce baya guda ɗaya ba sai ce a bayayyakin sashi abin hawa din nazarar lilafzi ma saboda an kalli lafazin ma wancan matar kabuna din nan matar kabuna ma din lafazinsa muzakkari ne kuma mufradi ne amma ma'anarsa kuma tun daga tarkabuna jam'i ne to shine sai aka yi amfani da lafazin kenan wa ma'anaha da ma'anan ma ma'anan ma jam'i ne lafazin ma kuma mufradi ne shine sai aka hada shi a zuhuru zuhuru jam'i ne wannan hakurin kuma mufradi ne saboda kan hada lafazin ma da ma'anan ma kuma tazkuruni mata rabbikum idan kuka hau dabba ku tuna ni'imar da Allah ya ni'imta muku in ka hau dabba ma'ana in ka shiga motar kana tafiya a cikin tafiyar kama za ka haɗu da wani kuma yana tafiya da kafa to sai ka gode wa Allah sai kai ka samu matsayi ma har sai ka shiga mota kake tafiya in mashin ka hau ka fita jiki daga gidanka za ka tafi wani waje ko kasuwa ko wani waje a cikin gari za ka haɗu da mutane suna tafiya da kafa to kaga fin su kai baka fi su ba a kai an baka ni'ima ne ka gode wa ni'imar Allah tunda Allah ya ni'imta ka da ka samu abinda za ka hau ka tafi ga wani yana tafiya da kafa shi bai samu abin hawa ba to shi ne sai ku tuna ni'imar da Allah ya ni'imta muku na ba ku abin hawa din idan sawaitum alaihi idan ka zauna akan abin hawanka to sai ka tuna ni'imar da Allah ya ni'imta maka sai ka gode wa Allah wata qulu sai ku ce subhanallazi sakkarana hadha sarki ya tabbata ga Allah nan da ya hore mana wannan abin hawa wa ma kunna lahu mugrinina ba tare aka kawo mu duniya ba lokacin da nazo ni kowa lokacin da yazo bai san mota ba bai san mashin ba bai san keke ba bai san kowane irin abin hawa ba dabbobin ma ba wanda ya sani da raƙuman da dawa kai da komai ba san shi ba daga baya ne Allah ya hore maka har ka mallake shi take hawansa to sai ka gode wa Allah ka tsarkake Allah shike na sai ka samu lafiya ina mutum ya hawa abin hawa ya karanta wannan aya to Allah zai kiyaye shi haka ma in mutum ya hawa abin hawa ya karanta ina zanna kafa daya to Allah zai kiyaye shi wanda ma ya dawwama duk lokacin da ya hawa abin hawa yana karanta ina zanna kafa daya to da wuya ya yi accident ba zai ba kuma ba za a dauke ba za a dauke wannan abin hawan ba amma kunna lahu mukrini ba hada mu aka yi da wannan abin hawan ba a zuwa muka yi duniya muka same su an kawo su Allah ya halitto su ya kawo su kai ma an Allah ya halitto ka ya kawo ku ya kawo ka sai kuka haɗu a gari ma'ana garin mai suna duniya shi ya haɗa ku eh an halitto mota an kawo an halitto mashin an kawo an halitto jirgin sama an kawo sai kuma an halitto ka an kawo to sai kuka haɗu garin ku ya zama ɗaya da garin ku ya zama ɗaya sai Allah ya to ya yadda ya hore maka wannan din ka dinga amfani da shi shikenan in ka hau mashin ɗinka ko motar ka ko jirgin saman ka to shikenan ka an haɗa ka da abin zamaninka shikenan kuma an hore maka shi Allah shine mai horewa kamar yadda Allah yake ya hore waɗancan na baya ya hore musu raƙuma da dawakai suke hawa to mu kuma ya hore mana motoci da da mashina da da jiragen sama da na ruwa wa kuna lahum murin inna Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya halishi khalaqalna min al-ibli ya halitta mana raƙuma ma narkubu wanda muke hawa wal insanu dan adam inda ma yarkabu ibla in ya haura ku in zai haura ku mi irin zakar ne wata ne wata Allah tabaraka taala ya tuna ni'imar da Allah ya ni'imta masa da ya ba shi wannan rakumi wani ya bai da rakumi idan ya tuna wannan ni'ima wa yaqulu yace subhanallazi sakhkhara lana hadha sarki ya tabbara ga Allah nan da ya hore mana ya hore mana wannan abin hawan kuma kunna lahum mubrinina ba hade muke da abin hawan ba a bayan mun zo duniya ne aka ba mu shi wa inna da munqalibuna ila rabbina za mu juya zuwa ga Ubangijinmu, in kana kan abin hawa kana kan hatsari ne kana kan danja ne, ba ka zani ba ko ka dawo lafiya ko a dawo da kai, e, ko a dawo da kai ba lafiya ko a dawo da kai ba rai, shi ne ɗayan dai ko inda mutu ya hau abin hawa ɗayan biyu ne, ko shi ya dawo lafiya lau, ko a dawo da shi ba lafiya, ko kuma a dawo da shi ba rai, shi yana faruwa. To tun da haka ne, to ka hau tudun da kake gani yanzu kana kusa da lahira saboda haka sai ka zarkake Allah ko da ka mutu ya zama da zikirin Allah ka tafi in ka karanta wannan subhanan ladzi sakkara na haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ka ce wajen Allah zaka koma to in ka koma wajen Allah mai kaga ka ambaci sunanka to shine man kara haza awana rukubihi ala dabbati wanda ya karanta wannan lokacin da zai hau dabba fa inna la yafi dabbata sikala rukubi Allah yana isa wa dabbar ma nauyin hawa ba za ta ji nauyin ka ba eh sai Allah ya dauke nauyi sai dabbar ta ji za ta iya komai da kai za ku tafi lafiya ma ta shuru dabbatu bi rukubi sahibiha alaiha dabba ba za ta ji nauyin hawan ma'abocinta in dai ka karanta wannan ayar subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ka karanta ka au dabba wannan dabbar ba za ta ji komai ba ba za ta ji kaman ka hauta ba ko kaya ka dora mata ba za ta ji wannan nauyin ba wai zara kiba wa rasulillah idan mutum ya hau kuma kawai da ka zo ka hau kawai baka ambaci Allah ba ya kunu zalika taban alaiha dabba sai ta ta wahala sai ta ta jin nauyi kai mata wani irin nauyi yarkabu huwa wa yarkabu shaytanu ma'ahu saboda da kai da shaytanin da kuke yake karininka wanda kuke tare shi ma zai hau in ka hau dabbar shi ma tare za ku hau to da nauyinka da nauyinsa sai nauyi yayi mata yawa amma kana cewa bismillah kana karanta wannan wannan addu'ar to ce dan din ba zai hawa shi an hana jawa sai dai ya tafi da kafa kai kuma kana sama eh har in ku je inda za ku je shi bai sai ya rabu da kai ba sai dai ya ta gudu in dabba tana gudu ko bai sai ya hau dabbar ba saboda ka ambaci sunan Allah shi shedan duk inda ka ambaci sunan Allah to ka hana shi zuwa wajen ba zai iya zuwa ba rakiba aliyu ibn abi talibin karrama Allah wajahu sayyidina Aliyu ya taba hawan dabba fa qala sai yace subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin thumma dahika sai yayi dadi sai na ne ya hau dabba sai ya karanta wannan yake subhanallah walhamdulillah wallahu akbar bayan yayi wannan tasbih sai ya karanta wannan aya ce subhanallah ta khalana hadha wa ma kunna lahu muqrinin bayan yayi haka sai kaga yayi dariya kuma da hika sai yayi dariya fakila sai ka ce masa lima da hikta me yasa kai dariyar fakala sai ce ra'aytu rasul sallallahu alaihi wasallama qala hadha wa da hika abin da yasa hadisi nabi annabi ne da ya hau dabba ya karanta wannan sai naga yayi dariya ni ma da na hau to ni ma nayi dariya saboda kwaikwayo da shugaba sallallahu alaihi wasallam wa qala shi annabi ya ce innal abda idza qala hadha bawa idan ya hau dabba ya karanta wannan غفر الله له ذنوبه الا زي غفر له ذنوبه ووجب له الجنه كما زي وجبت masa shiga aljanna to hazi dawabu wayannan da saboda haka irin wayannan ai kokari ana duk lokacin da mutum ya hau dabba kar ya hau kawai ko dabba ko abin hawa to kada ya hau kawai ya tafi haka kawai a saboda akwai hadarurruka da dama ai aka ambaci Allah kuma Allah yana kiyaye hadari wa hazi dawabu wayannan dabbobi khalaqa Allahu ikraman lil bashari Allah ya halice saboda ya girmama dan adam Allah yana son dan adam ya halitta masa dabba da dabbobin da zai hau war rukubu min khasiyatil bashari shi dan adam shi kadai ne Allah ya horewa ya hau wani abu ya tafi la tara shay'an min khalqillahi yarkabu illa al-insanu ba za ka taba ganin wani abu yana hawan wani abu ba sai dan adam kawai dan adam ne kawai aka bashi dama ya hau duk abubuwan da ake kera wannan ya ka kera su ka taba ji aljanu da ka ji maka suke hawan su mutane ne suke hawa ko dabbobi ne suke hawa yanzu a zuwa tara a cika mota da dabbobi a ce wata dabba ta ja a mutum ne dai zai shiga ya ja to sai duk mutumin aka yi wannan mota ba duk wayannan dabbobin ba dabbobi duk sunan su gaba ɗaya kaya ne saboda haka su duk inda aka je da su aka yi da su shikenan saboda haka dan adam shi aka yi wa ya hau amma ba wani abu ba duk abin da kaga ya hau albarkan dan adam yake hawa idan mutum yana da karensa sai ya hau da karensa yana da birinsa ya hau da birinsa yana da magensa ya hau da magensa duk da abin da yake da shi zai iya hawa da shi amma dai a dalilin ka ya hau ba ba wai matsayinsa bane in matsayinsa ne ba zai hau ba Allah ya ce wala bar karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri Allah ya ce na karrama dan ajan adam na dora su a doron duniya na na sa su kuma a cikin ruwa ma hawa suke yi mutum ya shiga cikin ruwa cikin teku ko cikin kowane kogi ma in ka shiga ciki ko ka hau jirgi ya tsallakar da kai ruwan ko kuma ka hau gada gadar ma ka ruwa take ita ma ta tsallakar da kai ruwan ala kulli hal dai ka hau kan ruwan ka wuce yarkabuna fil barri ala alhayawanati in ana doron kasa a hau dabbobi da motoci alal an'ami kan dabbobi wa fil bari a cikin kogi a hau alal turki kan jirage wa ikramu hadhihi dawabi wajibun bi Allah tada rajulu bi Allah tada rihla kai ala dabbati illa waqtar rukubi faqat yace kuma waɗannan dabbobin da Allah ya bamu lalle mutum ya girmama su ya sani abubuwa ne da Allah ya halitta sai ya hore maka su ya baka dama ka zo ka haura kayanka to karka wulakanta ta saboda kai Allah zai iya da Allah yana da yana da dama ya canja ya sa ka kai ne dabbar da za a hau ya sa dabbar ko ta zama mutum ita shine ita ce za ta hauka saboda ka sai ka gode wa Allah da ya baka wannan kuma karka tauza ta dabba karka ɗora mata kaya ba tafiya za ka yi ba ka ɗora mata kaya ka barta kaya yana kanta sai kuma ba tafiya za ka yi ba a ka bari lokacin da za ka rabi sai ka ɗora kayan kana ɗora kayan sai ka ja sai ka tafi badun nasu ya dawar rahala zamanan ɗawira wa yanta zin rukuba wani za ka ganci sai ya ajiye kaya akan dabba dabba tana nan tana ɗauke da kaya kuma ya yi ta sha'aninsa ba zai dawo wajen dabbar ba tana ta shan wahala ta gaji tun kafin a tashi ta gaji yadda ya tun kafin ka tashi baka zo ka hauta ba ba fara tafiya ba ga kaya a kanta wannan ba daidai bane wa laysa bi adab wa zalika laysa bi adabin wannan baka yi wa Allah ladabi ba a kayansa innamal adabu ladabi wajen Allah inda ma ta dawo sarja ala dabati tasrawu fil rukubi da ka sawa dabba siddi mana in doki ne ka sa masa siddi ka daura masa komai ka sa likafa ka sa komai to ka hau sai tafiya wata rakabu bi ismillahi kuma ka hau da sunan Allah wata siru biha rifqan ka zama abokin tafiyar dabbar ma'ana yanda kake tafiya kamar da wani ne kake tafiya da shi ai ko ba kuma zaka tausaya masa to kai ma ka tausaya wa dabbar ku tafi tare kaman abokiyar tafiya kace domin in ka wahal da ita ta je ta fari ta gaji to me za ka sake hawa kuma ka wuce gaba wai za ka rafi ardin muksibatin takliha tarihan lirra'i idan kana tafiya inda kake tafiya suna dabba tana cin abinci in ka inda kake tafiya sai ka je ka tadda wajen kiwo mai kyau to ka dakatar da tafiyar taka ka sauke mata kayan ka cire mata ragama da kasa mata sai ka bata ta ci abinci ta sha ruwa ta kwashi sannan ka wuce to wannan shine ladabi na halittar Allah wai za kana fi ardi jardin tasrawu sayra lil khuruj minha qabla an tuhibba an ta'kula wa lam tajid ma ta'kulu idan kuma inda kake tafiya wani waje ne ba abincin dabba ba komai rairayi ne kawai sahara ce to kai sauri ka ka sa dabbar ta yi sauri sai ka fita wajen ka bar wajen saboda kada dabbar ta zo ta buƙaci abin da za ta shi kuma babu abin shi to shi ne ka ga ba kawai hanta ita ba in ka yaka in kuma ka batta har ta buƙaci abin ji ba ta samu abin ji ba ka ba hanta ita kana rajulun mimman qabla na asha samanina sanatan lam ya'mal khairan qatu wa safara marratan fashtadda bihi al-adashu fa marra bi bi'rin fil balati fa akhadha khashaban wa hibalan hatta rabada سلما وصل إلى الماء ودخل في البير عن طريق السلم حتى وصل إلى الماء وشربه حتى ربيه وخرج فوجد كلبا ينهش الأرض من شدة العدش أي يأكل الثرى من شدة العدش فرحمه وقال هذا وقال هذا وقاله مثل ما وقال لي ولا يقدر أن يفعل كما فعلت وكان عنده كف فعاد إلى البير وملأ الكف من الماء وصب للكلب وشرب حتى ربيه ومات في ذلك اليوم وتنازعه الملائكة ملائكة العذاب وملائكة الرحمة ملائكة العذاب قالوا لم يعمل خيرا قط لا بد أن نأخذه إلى النار فقال الله بل تقالي كلبا فرقوه فغفر الله له وأركله الجنة قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سقاء الكلب فيه أجر قال في كل كبد رتبة أجر أجر akwai wani mutum ya shekara shekara tamanin bai taɓa aikata aikin alheri ba shi da yana yana sabon Allah sa to sai tafiya ta same shi wata rana sai kishirwa ta tai masa tsanani sai ya zo ya samu rijiya a jeji da ya samu rijiyar sai ya dauki ya samu itace ya samu igiya sai ya daura wannan itacen sai ya daura ya har hada ice ya daura da wannan igiyar sai ya hau wannan wannan icen da ya daura sai ya yi kasa ya tafi wajen ruwan da ya je iya ta wajen ruwa sai ya sha ruwansa ya ƙoshi to da ya ƙoshi bayan ya fita zai tafi sai ya samu kare shi kuma kishirwar ta same shi har yana cin ƙasa saboda kishirwa to kishirwa ta masa tsanani to shi kenan sai ya ce kai wannan karen abin da ya same ne ya same shi irin kishin da na ji na kusan mutuwa na samu wannan dabara da na yi na shiga na sharuwa to shi karen bai bai da wannan dabara da zai hau zai shiga ya sharuwa ya ce to kare bari bari in koma sai ya sake hawa wannan abin da ya yi ya ji dama yana da takalmi takalmin su kuma irin sau shi kidin nan shine kufu wanda dogo ne ma yana wuce gurin alwala ma to sai ya kira wannan takalmin da ya shiga karkashin ruwan sai ya je ya ɗebo ruwa da wannan takalmin da ya ɗebo ruwa sai ya fito ya shiga wannan takalmin da ya fito sai ya zo ya ba wa kare kare ya sha sai yana kare ya sha sai da kare ya ƙoshi mana yana ɗebowa ruwa yana kawo wa kare kare yana shar kare ya ƙoshi da kare ya ƙoshi shi kenan kare ya tafiya sa shi kuma wannan mutumin sai ya rasu a wannan ranar da ya rasu sai mala'ikun azaba sai suka zo da mala'ikun rahama sai mala'ikun azaba suka ce a mu za mu ɗauke shi ai mutumin nan tun da yake a rayuwarsa shekara tamanin bai taɓa aikata wani abu kirki ba saboda haka namu ne shikenan sai sai Allah ta barka da ya ce sai suka ce dole sai suka shi wuta Allah ce a'a mutumin da ya shayar min kare na shi za ku kai wuta ba za ku kai shi wuta ba ku sallame shi na gafarta masa a kai shi aljanna dalilin shi kuma shiga ka aljanna kenan ya tausayi kare duk abin da ka tausayawa na halitta na halittar Allah Allah kuma sai ya tausaya maka arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai mai tausayi shi yake tausayawa annabi yana cewa man la yarham la yurham duk wanda baya tausayi ba za kuma a tausaya masa ba duk wanda ya ce shi ba zai tausaya wani ba Allah kuma ba zai masa tausayi ba ba zai rahamce shi ba to shine wannan mutumin da haka ya shiga aljanna sai suka tambayi manzo Allah suka ce to ya rasulullahi yanzu shayar da kare ma akwai lada annabi ya ce duk abin da yake da hanta ma duk abin da yake neman abinci ka ba shi abinci zai ka samu lada duk abin da yake neman abin sha ka ba shi abin sha sai Allah ya baka lada wa kana rasul sallallahu alaihi wasallam jalisan yawman fa ta ba'irun tawajjaha ila rasuli wa tarada lahu an-nasu qala rasul khalluhu wa tarakuhu fa ta wa hamma bi kalamin wa zahaba wa qala rasul man maliku hadha ila fulanun shabun min al-ansari qala ud'uhu wa da'uhu wa qala lahu anta maliku hadha al-jamali قال نعم قال شكا إلي جملك أنك تجيئه وتطيبه لا تؤتيه ما يأكل وتواصل عليه الأمر دائما وقال تائب لله يا رسول الله فرجع وصار يسن على جمله ويكلفه أقل مما كان يكلفه to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune sai wani raƙumi sai ya zo da ka ga raƙumi yana tahowa da aka ga raƙumi yana tahowa sai mutane suka ce suka tashi za su kori raƙumi annabi ce aku bashi aka bar raƙumi har ya ƙara so da ya zo sai aka ji yayi wani ha mana dai yayi wani abu da bakinsa amma ba san abin da magana yayi kuka yayi wani abu yayi ba dai ba dai gane ba amma dai ya zo yayi wani abu gaban annabi to shi manzo Allah sallallahu alaihi duk abin da Allah ya halitta Allah yana ji manzo Allah yana ji magana wannan abin saboda shi manzo Allah manzo ne zuwa ga wannan abin dole ya ji magana ya gaya masa wannan abi su yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam to da yayi wannan magana ya tafi shi raƙumin sai ya tafi sai annabi ya ce waye ne mai wannan raƙumin aka ce wani yaro ne a cikin mutanen Madina ya ce a ce a kirawo shi aka kira yaro ya zo ya ce kai ne ma boshi wannan raƙumi yaro ya ce lalle nawa ne sai ce to raƙumin ka ya kawo mini ƙaranka kana barinsa da yunwa ba ka ba shi abin da zai ishe shi ya ciye ƙoshi, shikenan kuma kana sa masa aiki mai wahala. Sai yaron ya ce, tabbas amma dai ya tuba ya daina. Daga nan shikenan yaro ya dawo, ya dinga kyautata wa raƙumi, ya dinga ba ya ɗora masa abin da ya fi ƙarfin raƙumi, ko ba ya sa masa aiki mai wahala kuma ana ba shi abin shi da abin sha da duk abin da ke nema. To ƙara manzo sallama ya ce, hatta zabha idza zabatun fa asanu zibhata ko za ka rantu fasanin kitlata annabi ya yanka ma in za ka yanka to ka gyara abinda za ka yanka ka kyautata masa ma'ana kyautatawa annabi ya ce wal yuhidda ahadukum shafratahu wal yuri zabihatahu ɗayan ku ya wasa abinda zai yanka da shi ya zama yana da kaibi saboda ka yanka tabbar lokaci ɗaya ta huta ta mutu huta kada ka kawo abin yanka ka kawo wata wuka mara kaibi kada ta jijjiga shi ka goge yaki kamawa ka sake gogewa kana ta wahalta dabba to Allah ba zai Allah Allah zai azabta mutum yani azaba bi rifqin ma'ana ayyanka da sauki wa huwa an tuhadida sikina shine ka wasa wukarka hatta kona hadidan wukar ta zama mai kaifi li yasra bil qatl saboda dabbar ta yi sauri ta samu mutuwa da wuri kabla an yu'limahu kafin ma wannan abin yankan ya wahala dabbar dabbar ta mutu shikenan ta huta wata zo zauhan sari'at kuma ka yanka da sauri da gaggawa ka gama yankanka dabba sai ta mutu ta lalace sabil mauti in ka yanka dabba da sauri maza maza ka yanka ka gama kana gama yankan ran zai fita in ya fita shi ba za ta ji wannan wahalar ba ba za ta ji wannan zafin zafin mutuwar ba
وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين وجعلوا له من عباده جزءا amma sai suka sanya wa Allah juz'i a cikin halittarsa a cikin bayin da ya halitta sai suka hada wasu wasu abubuwa suka cewa su ma Allah ne su mutane kenan ai su kalu yayin da kafira suka ce al malaikatu banatullah suka ce wa malaiku jajan Allah ne in to hada wa Allah da wani abu kafirci ne innal insana dan adam lakafurun akwai sun kafirci akwai kafirci da budurci mubinun bayyananne wasu kafirci ne tsagoransa suke yi wasu kuma suna suna budurcewa ni'imar Allah
أم اتخذ مما يخلق بنات وأسفيكم بالبنين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين أم اتخذ من مما يخلق بنات shin Allah sai a cikin abin da ya halitta shi fa shi yayi komai amma in zai sai sai guje ya riki banatin jaja mata qalu sun ce al malaikatu banatullahi malaiku jajan Allah ne amma mata man kara da ku wanda yace muku inna Allah yattakizu li nafsihi banatin Allah zai riki jajan zai riki jaja yana da jaja majajan mata ne ayata hizu banatin Allah sai ya dauki yaya mata wanda ku ba kwa so a sai ya barku da yaya maza wanda kuke so wa asfakum antum ku kuma Allah sai ya barku ya zaba muku bilban na yaya maza haka ake yi ko in Allah zai zai zabi ya ce zai ce zai mallaki yaya shi sai hada shi da yaya mata tunda ku ba kwa so ku kuma tunda kuna son yaya maza sai ya barku da yaya maza to Allah da ya halitta ne shine zai canja ya ba ku abin da kuke so shi kuma ya dauki abin da ba a so to Allah ba shi da jajan ma da mazan da matan duk ba nasa bane Allah ba shi da da ba shi da da namiji ba shi da ya mace ba shi da matar ma ba shi da kowa ba shi da aboki ba shi da dan uwa Allah ce shi kadai ne Allah ne kai za mu shira hadu وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم وإذا بشر أحدهم إذا أنت أكاي مثلا البشر بما ضرب للرحمن مثلا كون yake wa yake buga misali wa ubangiji da shi ma'ana idan aka ce maka matarka ta haihu to abinda zaka fara sauraro wani iri ne in an ce maka ja mace ba ita ka dangana ake danganawa Allah ba aka ce maka ja mace sai ka ga mutum ya hada fuska ya fi zama ce masa ɗa namiji ne jara lahu shibhan wanda ya sanya wa Allah kamanni arrahman lahu banatu ya ce Allah yana da yaya mata wa kulluna dukkan mu kuma za ku shirya bindi kowa ya kai masa albishi ya samu jamace murnan ba za ta kai kamar an ce masa da namiji ya haifa ba zalla wajhu muswaddan sai kaga fiskarsa ta canja ta zama baka ta juye ba haka ya so ba ya fi son a ce da da namiji ne ya haifa mutan ayyiran sai kaga fiskar dan adam ta canja tangayyura mumtammin canjawa ma irin ta mai bakin shiki idan aka ce masa maimakon yayi murna ya samu haihuwa to sai kaga murnan ta dan koma shiki eh ba za ta yi kamar an ce masa ɗan namiji ne ba ana ce masa ɗan namiji sai kaga fara ta karo to kai abinda baka so ka dangana wa Allah shi wa huwa kazimun sai kaga mutum yayi bakin shiki inji Allah mubtalihun gamman sai kaga ya shiga da bakin shiki to tunda dai ka baka so kai fa yansibu haza ila Allah tabaraka ta'ala ya za mutum zai danganta abinda baya so shi ma ya danganta wa Allah antum takrahuna albanati ku ba ku san jaja mata wa tansibuna ila Allah tabaraka ta'ala amma sai ku danganta su zuwa ga Allah a to shi Allah bai da dan ma kowane iri da namijin da matar duk ba ruwa o mai shi أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين
أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين أو من ينشأ wanda aka fare shi fil hilyati a cikin ado ko wa man yanshau ko wanda ya faru fil hilyati kafin a haife shi ma a cikin ado ya mace kenan almar'atu firqatu wa ghayru kamilatin ita mace halittanta ba cikakkiyar halitta ake mata tun farko ba biyatu yumkinu ha an takuna kar rajuli fi adami hilyati wa zinati ba kamar namiji take zuwa ba ita a cikin rashin ado ma'ana da kayan ado in ba ta yi ado ba ita ba ta jika ba ba kamar namiji ba namiji shi ko ba shi da ado ado sa ba shi da yawa shi ko abu kaɗan ya sa shi kenan ya ike shi iya labudda an tukammila zinata habil hali ita ba za ta shiga ba sai ta yi ado dolinta sai ta shafa wani abu ta shafa mai ta shafa ta sa kolli ta sa duk dai ta sa saye saye tukuna sannan za ta zama shigakkiya amma in ka ga mace kamar namiji komai ba ta sa komai ba suka ce wannan kan namiji ne ko mace kaga daga ran kayi ma kanka kaga ba ta shika ba kenan to wanda halitta sa ba za ta shika ba sai ya sa ado la budda min shay'in tajalu fi qadamaiha dole ta sa wani abu a kafarta ko lalle ko wani abu waya dai haka sawa hannayenta wa sabiya haka sawa yatsunta sannan za ta wa unuqiha ta sawa wuyanta duk kayan ado ko zai haka sawa ta za dan kunne a kunnenta wa shay'in min furu'iha sauran sassan jikinta dai da za ta dinga sa a a sa wa gashi kaza a sa a goshi kaza a sa a fiska kaza lista kammala bi haza sannan za ta shiga ita mace ita yau yanzu sannan za ta yi wannan ya alle wannan matar ko wannan yarinyar ta shiga duk wanda ya ganta zai ce lalle ya ga mace amma in ta fito yadda namiji yake fita a hannun ba ta kai mutum ba lesar ka shafi ba kamar saurayi ba shi saurayi yayi wanka kawai ya sa jamfa sai ya fita shikenan yayi shi ya fita kawai duk wanda ya gace ya gaci nan mutum ne eh ba ruwansa da wani wani wani wani mai ba sai ya shafa wani mai ba ba sai yayi wani ado ba kawai yana sa kayan sana riga da wando kawai shikenan ko ya sa hula ko bai sa ba in ya fito shikenan gashi nan cikakke ne yabqa la haliya lahu shi yaro ko kuma namiji zai iya zama kawai bayi da wani ado kuma yana nan cikakke ne wa huwa jamilun kuma haka za ka ji ta ga yayi kyau in ya je wajen yarinya har yarinya ta ce kai amma yau kai wanka wai ya dau wanka haka ba wani abu da ya dauka kuma ya dau wanka yayi mata eh mana ta gashi yayi ko ba abin da ya shawa shawa jikin sa idan ta fito yanda ya zo mana in ta fito yanda ya zo sai ce kai wannan ka wajen namiji na zo ko wajen mace sai ba wa fil kisami ghairu mubinin dan adam wa shi dan ghairu mubinin ba mai bayani bane fil kisami a cikin jayayya wai za kana kusumatan fal bintu tad'u an an tubayyana hujjataha li dawu fil unusati mace dai Allah yayi ta mai rauni ne ko da rigima ce ta faru in dai za a yi shari'a tsakanin namiji da mace to sai a nemo mata namiji wanda zai taya ta in ba haka ba ba za ta iya zuwa ta je ta yi bayani yadda namiji yake bayani ba ta je ta yi bayani ta kwato haƙƙinta yana da wahala ba kowace ba ce in ta tsaya ta yi bayanin ma magana ɗaya za a kawo sai a ture maganarta to saboda haka suna da rauni turiduna an tajalu hadha lillahi tabaraka ta'ala waɗannan masu rauni sune za ku danganta wa Allah ko wala ta kizu waladan to shi dai Allah bai rikida ba kowane iri ma walau kana ta kizu waladan la kana ibnan ala qalli da ma Allah zai dauki da da namiji zai dauka ba mace ba mai rauni da mai karfi zai dauka shi Allah ya fi kowa karfi ya zai dinga amfani da abubuwa masu rauni wajalul malaika وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أو شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وجعلوا سنسنع الملائكة ملائكو الذين هم عباد الرحمن ملائكون نم باين الله نه باين أبنجي نه ko inda rahmani wata kira'a kenan wa kira'ar warshu wa riwayar warshu kira'ar nafi'u riwayar hafsu kira'ar asimu shi kuma ibadur rahmani allazina hum ibadur rahmani wanda sune bayin Allah ina san suka mai da su mata man ƙara lahum wanda yake musu innal mala'ikata inasun wa yake musu mala'ikun mata ne mala'iku ba maza bane ba mata bane a shahidu khalqahum wata qira'a kenan wata qira'a kuma a ushhidu khalqahum an shaidar muku da halittar su ko a shahidu khalqahum sun mutane da suke cewa mala'iku mata sun taba ganin halittar mala'ikan ne balle su su dankanta masa shi namiji ne ko mace ba su gani ba ra'awul mala'ikata sun ga mata mala'ikun ne wara'ahum ina sun suka gansu mata ba su gani ba to dai duk abin da suka yi sadu kabu shahadatu shaidar da suka yi wa mala'iku dai an rubuta ta a cikin littafi kowa an rubuta masa cikin fayil ɗinsa in ya wulakanta mala'ika za a rubuta in ya wulakanta annabi za a rubuta in ya wulakanta addini za a rubuta kuma ran tashin kiyama za a tambaye shi hum shaidu sun shaida annal mala'ika dai nazun mala'ikun mata ne wallahu yaktubu hadhihi shahadata Allah sai ya rubuta masa abin da suke faɗa wa yuqimaha wa yuqimaha alaihim hujjatan yawmal qiyamati wa yuqimuha sai Allah ya tsaye da wannan abin da suke faɗa ya zama hujja a kan su ranar tashin kiyama wa yusaluna kuma sai an tambaye su wa yusaluna anha za a tambaye su maganganun da suka yi fil akhirati al ahira wa yatarattabu ala hadha su'ali al iqabu azaba kuma za ta jeru akan wannan tambaya idan aka tambaye mutum me yasa ka gaya wa mala'ikun Allah ka wulakanta su to akwai azaba haka kuma annabawa da sauransu li'annahu kazibun domin mutum yayi ƙarya Allah ko ba a masa ƙarya
وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون
نعم وقالوا نعم وقالوا ما لو شاء الرحمن ما أبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون وقالوا كافرين سنشي لو شاء الرحمن أيضا وبنجي يا يا يا قداما ما أبدناهم دا مبوتا وملائكو با دا كوم مبوتا وغماكا با haka hujjatu wa ai Allah ne bai gadama ba dama duk wanda yake so ya yi yayi kirme yayi shirka sai ya kawo tauhidi na kirme na ƙarya eh ai Allah ne bai gadama ba to Allah kuma tunda bai gadama ka musulunta ba zai ya gadama kuma ya kona kai eh shi Allah ganin dama sa biyu ne in ya gadama ka bi hanya ya gadama zai kai ka rahama in ya gadama baka bi hanya ba ya gadama zai kai ka wuta shikenan law sha'a ar-rahmanu ma abannahum da su ce ai da Allah ya ga dama da ban bauta wa ma wajen mala'ikun ba ko kuma da ban bauta wa wani Allah ba a tau bi shubhatin ukra sun kawo wata shubha qalu suka ce inna abadna almala'ikata bi mashi'ati Allah Allah ne ya ga dama ya sa ake bauta wa wani da Allah bai so ba za a bauta wa wani ne Allah ne yake so bauta wa wani da iya so a bauta wa wani ko duk wanda ya bauta wa wani Allah ya so ya sa shi wuta hadha haqqun wannan haka ne sai su ce wannan gaskiya ne wa huwa radin bi zalika idan kuma Allah ya yarda ai a bautawa ababen bautawa da Allah bai yadda ba da ya hana mutane sai ce to shikenan Allah ya yadda ko to Allah kuma ya yadda zai saka a wuta lamma kana bi mashiyatihi fa huwa radin tunda sun ce da mashiyar Allah ne ake bautawa waninsa ana bautawa wani abu da son Allah kuma Allah ya yarda wa hadha kadhbun wannan ƙarya ne Allah baya yarda da barna Allah baya umarni da ata wa qul inna Allah la ya'muru bil fahsha'i ataquluna ala Allah ma la ta'lamun Allah baya umarni a aikata mummuna Allah hani ma yake yi kara aikata mummuna duk wanda ya aikata mummuna yake Allah ne ya umarce shi to yayi wa Allah ƙarya wa hadha kadhbu wannan ƙarya ne kun qalu kalimatan sun fadi kalma wa banau alaiha ukra sun gina wata akanta war kalimatu haqqun wallati banau alaiha kadhbun kalimar da suka fada cewa Allah bai ga dama ba gaskiya ne amma abin da suka dora akanta wai Allah ya yarda da abin ƙarya ne Allah ba ya yarda da barna eh mashiyar Allah ta gudanar da komai zai faru wanda zai zama musulmi mashiyar Allah ta sa ya zama musulmi wanda ba zai zama musulmi ba mashiyar Allah ta sa shi ma shi ba musulmi zai zama ba wannan gaskiya ne amma ka ce wa Allah ya yarda da barna ko ya yarda da kafirci to wannan kuma gariya ne an dangana wa Allah gariya ja'alul haqqa bi manzilatil khalqi sun sanya Allah a matsayin halitta eh su kamar yadda suke ganin kansu sai suka dawo da Allah ma kamar haka yake Allah ai ba mutum bane inna Allah tabaraka wa ta'ala sha'a shirkahum wa ibadatahum suka cewa Allah shine ya nufi su hada wa Allah wani abu kuma su bauta wa gumaka kuma asiyin wa sa'un kuma Allah ne yake so laula annahu sha'a hadha ma kana wa da Allah bai kada ma ba da abun bai faru ba wa nanu ma sharar makhluqina idza shi'na shay'an sanurdi bihi mu kuma yadda muke al'ada dan adam idan kan idan ka nufi zaka yi abu to kana son abin in baka so ba zaka nufe shi ba li'annana la nasha'u illa shay'an fihi manfa'atuna domin mu ba za mu nufi komai ba sai abin da zai amfane mu domin da abin zai amfane mu za mu nufe shi mun yadda da shi kenan to shi Allah ba haka yake ba wale ta zai madaratuna kuma mun san abin da za mu yi dinnan ba zai cutar da mu ba sai za muke nufin zahar mu yi shi to shi Allah ba abin da zai amfane shi ba abin da zai cutar da shi balle ka ka ce ya nufi kaza yana son sa saboda karya saboda zai amfane shi ko ba zai cutar da shi ba bal insanu la yashau illa ma fihi manfa'atuhu dan adam ba zai nufi komai ba sai abin da amfanin sa yake a ciki sai abin da ya ga zai amfane shi fa idan kullum ma sha al insanu fa huwa radin bihi duk abin da dan adam ya nufa yake zan yi kaza to kana son abin kaida da shi wal haqu bi asli alika shi kuma Allah ba haka yake ba shi kuma zai nufa kuma baya so zai iya nufin abu kuma baya son sa shi Allah kenan Allah sai ya nufi abu za ya bu eh gashi Allah ya halici giya ana sha ya ce yana son a sha ne ya halici mata yan iska ana zina Allah ya ce yana so a yi ne Allah ya halishi masu shashe suna yi kuma ga shi ana shashen Allah yana so ya ce yana son shashen ne baya so amma dai nufi a nufi zai yi sa yayi abu amma a so ko baka saka danganta ba zaka ce Allah yana so eh dai kace mashi'a ce amma ba soyayya Allahu la yakunu illa ma sha'a ba abinda zai kasance sai abinda Allah ya nufa walakin huwa yasha'u shay'an wala yarda bihi Allah yakan so abu ma Allah yakan nufi abu ko bai bai yarda da shi ba in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadil kufra Allah ce idan kuka kafirci Allah mauda shine ba ruwansa da kuma balle aikin ku kuma Allah baya yarda da kafirci ko allazi sha al kufra Allah shine a cikin ganin daman sa ne ya nufi za a kafirci walakin la yuhibbu kuma Allah baya son kafirci ko allazi khalaqa al kafirina Allah ne ya halici kafirai amma huwa duhu lil kafirin kuma shi abokin gaban kafirai ne kamar yadda ya faɗa a ayar baqara fa inna allaha aduwwul lil kafirin Allah ya ce shi abokin gaban kafirai ne kuma shi ya halice su huwa allazi khalaqal ma'siyata wa sha'aha Allah ne ya halici sabo kuma Allah shi ya nufi ai sabo amma walakin la yuhibbu Allah ba son ai sabo ba so huwa allazi khalaqa da'ata Allah ne ya halici biyayya wata tawbata ya halici tuba wa taharata ya halici tsarki ko yuhibbu yana son wajen nan kuma yana son su yayi su wadanda ko yayi su ba so inna la yuhibbu tawabin wa yuhibbu mutatahirin Allah yana cewa yana son masu tuba yana son masu tsarki law ta arrahmanu ma afannahu suka cewa idan ubangiji ya nufa da ban bauta musu ba sa tsayi wannan haka yake wa huwa bihadha radin suka cewa Allah ya yarda da bautawa wani Allah haza kazbun wannan kuma ƙarya ne ma lahum bizalika min ilmin ba su da ilimi a cikin abinda suke dangana wa Allah ƙarya ne ba su sani ba inhum illa yakrusuna ƙarya suke kirkira suna dangantawa Allah amma sannan أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون أم آتيناهم كتابا ko kuma kafirai za su kawo littafi ne min qablihi kafin qur'ani alqur'ani kafin qur'ani bi ibadati ghairi llahi cewa Allah ya yarda bauta wani Allah suna da hujja suna da littafin cikin littafin da Allah ya saukar akwai littafin da Allah ya ce a cikin littafi kaza a bauta wani Allah babu shi ko hum mutamsikuna bihi balle su suna riko da wancan littafi tunda su Qur'ani ya zo ya ce kara bauta komai sai Allah to ai su suna da wani littafin da Allah ya saukar tun farko wanda shi ya ce a bauta wani Allah babu shi Allah ya gaya wa annabi wasal man arsalna min qablika min rusulina ajalna min dunir rahmani alayta yubadun ga annabawa na tara maka su gaba daya baitul maqdisi ka tambaye su a cikin littattafansu da shari'arsu na taba cewa bauta wani Allah Allah bai taba faɗa ba ke sama irin wannan tambayan Allah ya ce annabi ya tambaya baya tambaya yace na san ƙarya ne ƙarya suke ba zan tambaya ba barkalu نعم بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muhtadun bal qalu kafire sun ce inna wajadna aba'ana ala ummatin to mu dai abinda muke yi in ji su shan kafirai sun ce su dai sun tada iyayensu ne akan al'ada akan abinda suke yi abinda iyayensu suke yi to shine su suke yi wa inna muhtaduna mu muna shari'a ne ala asari wa kan gurabin iyaye mutum zai ce shi ya samu iyaye da kakanni kaza ake yi to iyayenka da kakannin ka yin abin da suke yi mai kyau ne ka bi in ba mai kyau ba don me zaka bi su Allah ake bi ba iyaye da kakanni ba ai iyaye da kakanni aka zo aka rushe nasu aka gina shari'ar Allah da hukuncin Allah to ka bar na iyaye da kakannin ka dawo na Allah na Allah kake bukata ba na iyayenka da kakannin ka ba in iyayenka sun yi kuskure kakannin ka sun yi kuskure to ka bar su ka dawo kan daidai Allah daidai yake bukata ba nasu ba. Su din su ma ai bayin Allah ne. Kuma sun riga sun yi zamanin sun tafi. To idan sun yi kuskure in kuskure ne wanda Allah zai yafe ya yafe musu. In kuskure ne wanda Allah ba zai yafe ba wannan ruwan tsakanin su da shi. Amma kar ka ce kai duk abin da iyayenka suka yi kai ba za ka kauce ba. Ko iyayen daidai suke ko ba daidai suke ba kai shikenan dai tunda da iyaye ne ai iyaye kan duniya da aka yi ba za su ba za su tsora ma kan ba daidai ba. A in ba daidai suke ba ka za su tsora ka kan ba daidai ba mana. to saboda haka Allah ake bi ba iyaye ba annabawan Allah ake bi wa kazalika ma arsalna wa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun
وكذلك ما أرسلنا من قبلك من قرية في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وكذلك حقيقي ma arsalna min qablika ya rasulullahi kai hakuri kai hakuri da maganganun kafirai da halaye kafirai da abubuwan kafirai ma arsalna min qablika kafin ka zo ma duk annabin da muka aika fi qaryatin duk wani gari idan muka aika masa min nazirin wani mai gargadi shine annabi illa qala mutrafuha ni'imtattun garin masu kuɗi da masu mulki da masu faɗa aji sai su ibin annabin sai su ce kai mu ne za ka zo ka same mu da mulkinmu da sarautarmu da dukiyarmu da komai kamar da suka ga annabi shu'aibu a salawatu ka tamuru ka annar ruka ma ya gudu a bawuna au anna fada fi amwalina ma da sha'u ka zo kawai ka ce zaka canja mu daga inda muka ka same mu kan abinda iyayenmu suke kai ko kuma dukiyar mu ce zaka ce ga yanda za ku yi da ga yanda za ku yi da ba mu yadda ba in ji su to haka suke sai su ce inna wajadna aba'ana mu fa mun tadda iyayenmu ala ummatin suna kan wata al'ada da suke bi saboda haka ba mai canja mana al'adar mu ba wanda zai canja mana mulkin mu shi yasa kullum kuma in mulkin Allah ya zo shari'ar Allah in ta zo sai ta rushe wani irin wannan shirmen wa inna muqtaduna mu dai zamu yi koyi ala asari makan gurabin iyayenmu mu iyayenmu zamu yi ba ruwan mu da wani annabi haka suke cewa hadhihi kalimatu sabiqatun wannan ita ce kalimar da ta gabata ga dukkan kafirai haka suke gayawa annabawansu saboda haka kai ma da ka zo ka tada mutanen makka suna ce maka wai sun samu iyayensu sun doro akan wani wata al'ada da wani gini da wani tsari ba za su canja ba sun in ba za su canja ba to kai addinin Allah dai shi dai ba ruwansa ba zai bi al'adar kowa ba kowa ya zo ya bi shi ne in kana son ka samu lafiya ka bi addini addini ba zai bi ka ba alhamdulillah Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Na'am, tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu ni ne lokacin fidda zakka yayi kuma ina yin asusu. To zan hada har da wannan littafin asusun wajen fidda zakkan ne?
Duk zai hada.
Na'am.
Eh in dai lokacin zakka yayi da kudin da ka ajiye da kudin da kake juyawa duk hadawa za ka yi ka gaba da ka cire mu zakka. Duk kayan ka ne. Kuma duk yana hannunka. Duk hadawa zai da asusun da yi da ma kudin da suke hannunsa da abin da yake sarrafawa yake juyawa duka zai hada lissafin duk zai hada sai ya fidda zakka
na'am sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu mutum ne yana ta'ammuli da aljanu sai na je wajensa neman magani to ya matsayin hakan yake shin boka ne eh ai bokan ma da aljanu yake eh in ka je ya kwame da zai gaya maka in ka je ya baka magani kawai bai ce maka komai ba to shi ke mai yiwa yana bada magani ne ka je ka yi amfani da magani amma in dai za ka je ce maka wane ne ya yi maka ko kuma an maka asiri ko akwai masu san ɗanka ko a gidanku akwai waye waye to wannan boka ne shi ne cikakken boka wato wannan duk abin da ya baka kaga in ka gaskata shi to da kai da shi duka ba ku da ibada ta shekara arba'in.
Na'am. Sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu ne na fidda zakka sai na kai ƙauye bayan kuma inda na samu dukiyar ma akwai masu bukata kauya matsayin zakar tawai take in na ƙauyen sun fi bukata ya kai musu ya bar na inda yake din na'am yawa in inda yake din waɗancan sun fi bukata ai akwai akwai faqiru akwai afqaru yawa akwai mabukaci a wanda ya fi bukata ba mamaki wanda yake tare da su su suna samun abin da za su ci na ƙauye kuma akwai wanda bai da abincin ma kullum to wanda bai da abinci shi zaka kai wa ai sai ka bar wannan din yawa ko kuma ka riba ka dauki kaɗan ka bawa wa'annan din na kusa da kai saboda su yi maka shaidan ka fita zakka kada su dinga cewa wani baya fita zakka tun da kana kaiwa kauye mutanen kauye ne suka san ka kai mutanen gari wanda makotan ka ba su ba sani ba sai ka dan tsakura ka bawa makotan naka sauran mai yawan duka sai ka kaiwa shan wanda suke da bukata eh haka ake na'am sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu wanda ake bi azumi zai iya fara fitta shawwal eh zai biyan azumi daban sai ta shawwal daban sai ta shawwal shi a cikin shawwal ake yi shi kuma biyan azumi daga azumi ya wuce har wani azumi ya dawo a lokacin biyan sa ne saboda haka zai iya sai ta shawwal din sai ya gama sannan sai ya fara biyan azumin sa na'am sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu mahaifinmu ya rasu a watan sha'aban yana kuma cire zakka a watan ramadan to za mu fitar masa da zakka ne eh to tun da kun san da kun san yana cire zakka to amma daga da zaran mutum ya rasu ai dukiyarsa ba ta saba shi. Shi ya cire zakansa bara, bana kuma lokacin cire zakan bai same shi ba, saboda haka dukiya yanzu ba ta saba shi, yanzu ta magada ce, saboda haka yanzu ba magana sai dai in shi din ya yi wasiya, ya ce to na saba cire zakka, ban sani ba ko zan kai lokacin ko kafin lokacin da karan, amma nan ma da sai ya kai lokacin ne bai cire ba, ma'ana da ya kai lokacin da ya saba cirewa Ramadan din, har Ramadan ya zo har ya wuce, ran da yake shirewa ya wuce bai shire ba kuma bai rasu ba sai daga baya ya zo rasuwa sai ce to in na da su fa kun san dama ina cire zakka to lokacin zakkan ma bana ya wuce saboda ban da lafiya ban samu na cire ba a cire min to sai a cire amma wancan wanda bai kai lokacin bashi ba a tasa shi yana mutuwa dukiyar ta zama ta magada saboda haka yanzu ba maganar zakka a kanta sai dai duk wanda ya gada in ya gaji abin da ya kai zakka na kuma ya jira in yana da wata dukiya da da yake cirewa sai ya hada da wannan duk in da ma yana da dukiyarsa ta kai zakka yana da kuɗin da suka kai zakka yana cire zakka shi ne sai ya gado wasu to wanda ka gada za ka haɗa su amma idan dai wanda ka gadan ne kawai suka kai zakka baka da wasu sai su sai ka gaji wanda suka kai zakka to sai ka bari sai sun shekara hannunka sai bari ka fara
na'am sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa na'am sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu ni ne na cewa matata tsakani na da ita ciyarwa ne kawai nan ma don ya zama dole ne ya matsayin wannan maganar yake to in tsakaninsa da ita ai haƙoƙin aure suna da yawa duk haƙƙin da ya shirye ya yana so ya kashe auren haƙoƙin aure bayan ciyarwa da shayarwa akwai ba da gurin zama akwai kuma saduwa da ita yawa akwai tufatar da ita to duk wanda bai yi ba ya ya rusa sharadi na aure sai ya rusa rukuni na aure kawai babu aure saboda haka za a iya kashe auren in dai kuma ya faɗa ya aiwatar ba faɗa ba in ya gaya mata cewa tsakanin su shiyarwa ne kawai to sai kuma ya dinga aiwatarwan mana yana shiyar da dama baya kusantar ta ta kai shi kara ta kai shi kotu za a shirya auren
na'am sai tambayar mu ta karshe mai tambayar yana cewa ya shehu ina hukuncin wanda ya ce wa matarsa ya bar ta kamar yadda ya bar nonon uwarsa.
Shi kenan ya sake ta mana. Ya kalmar sake ne. Ya sake ta sake uku.
Na'am.
Tunda ya ce ya bar ta kamar yadda ya bar nonon uwarsa ya haramta ta kenan ko? Tunda ba zai sake can nonon uwar ba. To haramtawa kuma sake uku ne. Ma'ana dai yanzu ba za ta dawo masa ba sai ta je ta yi wani aure. Ta fita sannan zai sake daukar.
A ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i da dama da bukatunsu mabambanta. Allah amsa mana.
Allah ya biya bukatun mu gaba.
Amin.
ka biya bukatu masu bukata.
Amin.
Alhamdulillah mun zo ƙarshen karatunmu na bana insha Allah. sai kuma in Allah ya kai mu baɗi. Sai mu yi fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada. Abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana. Wai da ba sani ba Allah sanar da mu shi. Allah ya ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya. Ah, Dama tun da dai rana ta ƙarshe ne. Kuma alhamdulillah mun samu malamai sun shigo. Za mu ba su furan tofa mana kalmomi kaɗan-kaɗan kafin kuma a yi addu'a ta ƙarshe insha Allah ga man ɗairu kashir ya zo, ga man ɗairu kashir ya zo, na wadda ke akwai sun ce akwai jawabin da zai yi. Sun wannan safi.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah.
Amin.
Amin.
ko kai mai girma ne ko kai mai matsayi ne ko kai ka tsato ne ko kai yaya ne ne amma dai ba za ka je kana da yawa ba ba za ka yi yawa ba sai ka haɗu da wani wasu ne za su yawaita ka sai ku zama kuna da yawa saboda shi yawa ɗaya baya yin yawa da saboda haka manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce dan adam yana yawa da yan uwansa ne idan ka samu mutane suka haɗu ka haɗu da mutane sai a ce kuna da yawa to kaga ba za a ce kana da yawa ba sai ce kuna da yawa to saboda haka alhamdulillah mun gode wa Allah da ya yawaita mu saboda haduwar mu eh annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo duniya shi kadai ya zo kuma shi kadai ne musulmi shi kadai ne mumini shi kadai ne masanin Allah haka ya zo ya sauka duniyar nan shi shi kadai ba kowa kowa mai karubalensa ne mana kowa mai ja da abin da annabi yake ya zo da shi ne idan ya faɗi magana duk duniya ba sa son ba sa son magana ba sa son abin da ya zo da shi to amma da yake shi yana da yawa kwai da yake shi daga Allah yake sai Allah ya ba shi ƙarfi da ya ba shi ƙarfi to sai ƙarfinsa ya rinjayi yawan mutane sai Allah ya yi ta jawo ƙarfinsa sai ya yi ta jawo mutane ya zama kamar kuran ƙarfe sai ya fisgo wancan ya zo ya manna ya fisgo wancan ya zo ya manna da haka nan da nan kafin a yi wani lokacin Allah ƙarfin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja mutane da yawa sun manno da annabi saboda haka sai annabi ya dawo mai yawa ya yi yawa da jama'a saboda ya fisgo mutane ƙarfi ne shi ya zo da ƙarfin Allah ne sai wanda ya zo da ƙarfin Allah kuma ƙarfin Allah ba abin da zai iya tinkana sa to tunda ya zo da ƙarfin Allah to sai Allah ya ba da ƙarfin nasa sai ya ta jawo mutane saboda su su mantu da shi su su karfafa da shi shi kuma ƙarfin sa ya karu da ba shi ƙarfin na Allah ne to da haka aka samu addinin mutane musulmai suka fara yawa kuma duk abin da Allah ya faɗa idan wasu ce ba sa so to tunda akwai waɗanda ƙarfin Allah ya jawo su kuma sai su ce suna so in waɗancan suke ba za su iya ba su waɗanda Allah ya jawo sai suke za su iya idan suka ce waɗancan suka ce ba za su yi ba waɗanda Allah ya jawo ya kawo wajen annabi sallah sallah suka sai suke za su yi to da haka addini ya daji ya girma ya yi yawa ya yi tsayawa a hankali a hankali duk abin da yake da mai dorewa mai mai daɗewa a hankali yake farawa yanzu annabi ya fara ce kadai daga baya samu wasu suka zo ya karu da su ran da aka aike ni rannan mutum biyu ne kawai ya samu da matarsa na Khadija da abokinsa sai na Abubakar su biyu su kadai ne su ne mataimakansa guda biyu wannan yana hannun dama wannan yana hannun hagu da yake annabi duk hannun yansa dama ne shikenan ya samu abokan taimakawa mana ya samu wazirai kenan hikimar da Allah ya yi haka sai na abubakar dottijo ne bayan dottijo dottijo ne tukuna a wajen shekaru yana cikin dottijai tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka aike yana da shekara 40 sai na abubakar yana da shekara 38 kaga dottijo ne wanda ya kai shekara gab da 40 ya kai a sashen cikin shawara kuma zai ba da shawara a karba ya zama dottijo kuma matashi ne duk ɗan shekara arba'in zuwa ƙasa wata shi sunansa saboda lokacin duk abin da aka ce na ƙarfi zai iya yi kuma har haka sai na abubakar a cikin dattijai din a cikin kuma matasa din kuma shi mai faɗa a jini dalilin faɗa a jinsa na farko kaman mene kowa ya san shi ba wasa lamarinsa baya wasa baya wasa da kowa shi tun da aka san shi an san shi ne in zai yi abu zai yi in ba zai yi ba kuma zai haka yake to kaga nan dole nan ma dole za a saurara masa saboda wannan hali sannan mai kuɗi ne yana da hali idan mutum yana da hali to idan ya zo wajen mutane to ko da wani zai masa iskili dole zai saurara saboda ganin shi din nan yana da abin da baka da shi shi yasa lokacin da addini ya zo ya fara karfafa sai ya zama wasu masu rauni wanda suke son addini amma suna karkashin wasu sai na abokan yake nema idan bayin wasu ne sai na abokan yake nema ya je ya saye su sai ya yanta su daga daga hidinta wa waɗancan ma'ana bauta wa iyayen gijinsu su dawo su dinga bauta wa Allah shi kadai da yake mawada shi ne in ya sayi bawa baya bukatar ya sai da shi balle ya samu kuɗi dama yana da ba shi da bukatar mutumin ya yi masa aiki duk wanda yake neman wani ya yi masa aiki to ai ya shi ne ya kasa ne ko kuma aikin zai amfane shi ne to sai na bakar baya bukatar aikin kowa kafin kowa ya zo ya same shi ma da halinsa da dukiyarsa sai dai ka zo ka raku kai ka amfana da dukiyar amma ba shi ne zai amfana da kai ba sai Allah ya zaɓa masa shi ya ce to shi ya dafa masa da wannan bangare duk inda za a yi magana in maza ne dattijai ne matasa ne masu kuɗi ne za su yi magana ta annabi abubakar sai Allah ya haɗa annabi da abubakar tun farko saboda ya zama shi ne mai dafa sai Allah ya ɗauko na Khadija ita kuma mai ce amma mai daraja ce na farko al'adar ɗan adam idan mutum ya samu dukiya fiye da mutane ko namiji ne ko mace ce dole mutane za su bi to ita saboda dukiyarta duk wanda yake haraka ta kasuwanci ko haraka ta wani abu ko duk abin da kake yi da in kiwo kake yi dabbobinta ne idan kasuwanci kake yi kudinta ne idan wani abu kake yi duk abin da kake yi dai akwai hannunta a ciki to tunda akwai hannunta a ciki a sai mai gidarka ce ko garka ce to tunda ko garka ce kaga dole ka in ta kira ka amfa kuma in saboda abin da kake tsoro kar ta kira ka kaɗi abawa ta ce ta dawo min da abin da yake hannunka in ka dawo da shi kai za ka karye ita kuma za ta karye ba ta da to sannan kuma dattijuwa ce a cikin mata tana da shekara arba'in duk inda mace ta kai shekara arba'in ta shika dattijuwa ma'ana kowa zai saurara mata kwanon shekaru sannan kuma tana daga cikin dingin masu daraja a cikin gari sannan kuma saboda wannan ga kuma dukiya da muka ce wanda kowa dolensa in ba za ka zo wajenta saboda shekarunta da girmanta ba ka zo ka karɓi baki in ba ka da shi ka zo ka nemi taimako a wajen tunda kana da shi kai ba ka da shi ka zo ka nemi shawara a wajenta ya za a yi ni na fara haraka irin haraka kaza nake yi to ya za a yi wannan haraka ta zama ita duk ta harkokin suna yi ana ta ana mata kasuwanci kuma kasuwancin na tana da kamfanonuka kana tana da abubuwa duk abin da kake zuwa harkar ka da zabi zaka zo ka neme ta ita kuma sai Allah ya zaɓe ta ya haɗa wa annabi ita saboda ta karfafe shi a wannan bangare idan mata ne za su yi mitin za su zauna wani irin ci gaba za su yi me ya kamata su yi dole ita za su jagoranta ko da ba mata ba maza ma za su jagoranta da ita balle mata to sai Allah ya dauko sai na Abubakar a bangaren maza ya dauko da na Khadija a bangaren mata sai ya hada wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi ya zama duk gefen sa ya shika baya bukatar komai wajen kowa shi dama har na na Khadija har Abubakar din Annabi baya bukatar komai wajen bai shi Annabi ba talaka bane balle wani yace ya taimake shi ai ni na karbabe shi na bashi kudi har yayi kudi to in ka bashi kudi ma shi ba zai kudin ba balle ka ce da kudin ka yi kudi kudin ka iya karɓe su wani zai bawa da ya aure na Khadija lokacin da ya aure ta duk makka duk ƙasar larabawa ma gaba ɗayanta duk ƙasashen larabawa na middle east ɗin gaba ɗaya a lokacin babu mutumin da yake cin abincin da take ci saboda kyau saboda tana da kudi ba wanda yake sa sutura irin nata ba wanda yake da gida irin nata haka take amma da manzo Allah sallama ya aure ta saboda yana so ya goge ta ya gane imaninta da soyayya da take masa da ta Allah ce ko saboda tana son tana gani shi din yana da matsayi za ta samu matsayi annabi yana so ya gwada ta da wannan da ya aure ta wannan dukiyar ta da ake ta sarrafawa ko ina kudin ta ne an yana aurenta yace bata to ya magana dukiyar ki tace da ita da dukiyar ta gaba ɗaya mallakar sa ne ce to alhamdulillah ya gode saboda yana so ya gwada imanin ta kuma yana so ya gane tana da imanin ne wannan dukiyar tata kawai in gari ya waye sai ce mata ni kamfanin ki na na waje kaza kam ya yake ai kamfanin kaza to a jiya sai da shi a kawo min kudu sai a jiya sai da kamfanin a kawo wasu shigo gari ba su da komai annabi sai ya kira su shi ga kudi sai ya raba musu sai su tafi wannan kamfani ya rushe an sai da shi kuma kudin an kyautar kaga da wani kamfani kaka saya za a ce zai shiga ba to a an kyautar da wannan kamfanin kan ya tafi shikenan sai an jima kuma annabi yake to dukiyar ki ta waje kaza ya take a ya su lai tana nan a kawo min ita idan aka kawo an samu baki daga wani waje wanda suke neman taimako to a kira baki to ga wannan ku je ku taimaka wa tafiyar ku sai abin ka musu abin gaba daya annabi yayi ta kyautar da dukiyar ta gaba daya yana kyautarwa yana kafin a shekara shekara daya duk abin da ta mallaka ya kare ta ba ta da komai sai Allah da annabi komai din da ya kare sallallahu alaihi matar da take jin abin da kowa baya ji saboda wadata matar da take da sutura ta kowa bai da ita ta dawo sai ta shi kanzo ta sha ruwa ta kwanta wani lokaci ba za ta samu kanzon ba a je in ko dibino a kawo mata ta shi ta yi bacci ko kuma a je a nemo madara ko nono kaɗan a kawo mata sha wani lokaci kuma shi ma ba za ta sami cewa ta sha ruwa ta kwanta saboda a ga za ta juya ne tunda an kare mata da komai da ce sun mata barna ko za ta tsaya ne ta ce ita ta samu abin nema ba ruwa da wancan duk wanda kaga bai damu da dukiya ba ya samu abin da ya fita duk wanda kaga bai damu da duniya ba ya samu abin da ya fi duniya duk wanda aka nuna masa mace kyakkyawa ya ce baya so matarsa ta fi wannan ya sa bai damu da wannan din ba to da ta gane Allah nan ya fi komai annabi ya fi komai tana tsani za'in zama da Allah za'in zama da annabi za'in zama da duniya sai dai wata saki uku ba ruwan da zama zaman duniyan ma ba ta damu da cewa balle zaman abin da yake cikin duniya sai ta gane cewa a sai wancan rayuwar da take na da wahala ne yanzu ta shiga cikin cikin hudu da ta wahala kullum in za ta kwanta bacci dole sai ta jira wadancan sun dawo da balas ɗinsu waɗancan sun dawo da rifoto waɗancan sun dawo sun ce dukiya ta sauka lafiya waɗancan sun ce eh mun je mun rufe shaguna lafiya lau sannan za ta samu ta yi barci yanzu kuwa ba ta da wannan tunanin kawai in dare ya yi ga taka annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo ta ziyarce shi ta je ta yi ta baccinta ya ba ta abin da za ta yi na kusanci da Allah ta je ta kusanci Allah inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayi al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ibatun min alladhina ma'aka wani ma wanda yake tare da zai ma yake iyamun leli balle matarsa shi kenan in dare ya yi maimakon a kawo mata balas na kudaden da sai annabi yake to ga balas na salloli tashi dai tai na fila raka nawa ganye nawa za ki iya a to yadda aka bani to da ika in ika za sai ta kama tai tai tun kafin a saukar da sallah na na kace take sallah saboda tana ganin annabi yana yi to dan da Allah ya sauka da ya ayyuhal muzammilu qumil layla illa qalilan annabi yake nafila yake sallah tun a wannan lokacin da naka ta ga yana yi kuma take ita ma ba ta dai shi ma ya ba ta fatki sai ta ga zaman zama da Allah ya fi zama da halitta zama da annabin Allah ya fi zama da wani sai ta yi watsi da komai ta manta da kowa ta bar kowa ta saki kowa ta saki komai ta kama Allah ta kama annabi yanzu a duniya wa yake da daraja irin nata wa yake da jikoki irin nata wa yake da alfarma irin ta wa yake da gida irin nata ko ba ta nan ita da su ko gidanta na makka an rushe shi amma duk gidan da ka samu in waliyi ne bawan Allah babban malami jikanta ne. Saboda ka kai ta gidan da yana nan. Kuma duk abin da za ka yi idan wani ka ɗaga mai daraja, duk mai darajar duniya a cikin maza duk mai daraja a duniya a cikin maza ba kama mutum biyu haka annabi ya ce sai ibn hasan da husaini ya ce waɗannan su jagororin matasan aljanna ne to in hasan da husaini ne masu daraja su fa jikokinta ne ƴaƴan jatta ne a duk duniya a cikin mata Allah bai halicci irin na na Fadima ba annabi yana cewa kowa an yi shi da ƙasa ban da Fadima. Kowa ya ce har shi shi ma da ƙasa aka yi shi, amma ban da Fadima ba a yi ta da ƙasa. Ya ce ita an yi ta da inabin da ya ce cikin aljanna. Ya ce inabi a cikin aljanna nan inabi aka naka aka bada shi mani da shi aka halitta na Fadima. Ya sa aka ce mata Zahara'u. Wa ita mai hasken ruhi mai hasken jiki. jikinta ba ƙasa ba ne balle ya yi kama da ƙasa ƙasa don shi ne da ita a shi ita jikinta hasken ruhi hasken rai kenan da kuma hasken jiki saboda kayan aljanna ne aka yi da shi to ita wannan na na fari ma ƙyar khadija ce waɗannan da su Allah ya fara wa annabi sallallahu alaihi wasallama su kuma su ne usulu ma su ne tushe duk wanda ya rabi annabi daga waɗannan asaloli guda biyu ne ko ya rabi annabi ta ɓangaren abubakar in namiji ne ko waye ne duk wanda ya zo musulunta daga baya sai na abubakar ne dalili shi ne sila shi ne ya ko ya ga musuluncin abubakar ko ya ga kusancin annabi da abubakar ko ya ga matsayin sai na abubakar ya musulunta in namiji ne in mace ce ta ga matsayin na na khadija ta yi kuɗi iya kuɗi tana cikin warwara lokaci ɗaya an zo an dakushe wannan an rushe kuɗin amma kuma sai ta samu kwanciyar hankali da hutu fiye da lokacin da take da kuɗi kowace mace ta ga matsayin kalila ya sa ta zo ta musulunta in musulunta ta yi waɗannan ginshiƙai guda biyu sai Allah ya mai da su kamar su ne waziran annabi sallallahu alaihi wasallam sai na abubakar wazirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya taimake shi shi taimakon da ake cewa sai abubakar ya yi wa annabi kawai da annabi da kansa yake cewa ma na fa'ani malu ahadin ma na fa'ani malu abubakar dukiyar wani mutum bai taɓa amfana ta kamar yadda dukiya abubakar ta amfani ne a dukiyar abubakar ba ta amfani annabi ba ta amfani abubakar in babu abubakar allah zai haɗa annabi da wanda zai amfana da da dukiya wanda annabi zai amfana da dukiyar kuma ko ba wanda ya bi annabi a cikin mutane Allah a cikin masu dukiya Allah zai bawa annabin dukiyar da kansa ya sarrafa ta da saboda ka dukiyar Abubakar ta amfani Abubakar tunda ya shiga musulunci kamar da cewa yake yace mutane malamai sun rubuta sun ce addini ya daukaka bayan sai na Umar ya musulunta yace a Umar da ya daukaka yace addini ko ba Umar ba zai yi ba bal ala dinu ba da islami haza bal ala za bi dinin zin islami a addini ya ɗaukaka bayan umaru ya musulunta umaru ne ya ɗaukaka bayan ya musulunta kafin umaru ya musulunta waye shi ba wanda ya san shi musulunci ma bai san shi ba da ya musulunta sai Allah ya taimake shi ya yi ƙarfi ya samu sila kuma na ƙarfafan addini ya yi sa'a da saboda haka mutum yana yawa da ‘yan uwansa kullum saboda haka muna gode wa mutane mutane unguwan nan wanda suka ba da goyon baya suka ba da haɗin kai duk abin da ake yi ake yi tare a tashi tare a tafi tare a gudu tare a tsira tare muna wa dattijan unguwan nan godiya lokacin da muka dawo garin nan tun da muka dawo garin nan a unguwar muke a gidan da muke nan ba mu taɓa gida ɗaya ta taɓa zama a cikin gari kafin na dawo nan tun da Allah ya sa muka dawo nan dattijan unguwar nan su muka tarar muka same su da yayan da muka zo yayan suka yi sha suka zo suka yau kanmu dattijan nan ba su kori yayan ba su tsine musu ba ba su je musu kar ku sake zuwa wajen ku aka zauna aka yi ta fafatawa aka yi ta zama dai aka yi ta haƙuri aka dai aka yi ta fama aka yi ta fama da haƙuri aka zauna haka dai Allah ya ta abin da yake yi kamar yadda Allah ya saba haka dai dattijan na Allah ya saka musu alheri wasu sun rasu wasu suna raye da suka rasu Allah ya cika su ya gafarta musu ya musu rahama da suke raye Allah ya kara musu lafiya ya kara musu kusanci Allah ya bar mu da su da imani duka to haka dai aka zauna a haka dai har Allah da ikonsa ya sa wasu ma daga cikin gari suka fahimci cewa akwai abokansu suka zo su karu da abokan nasu ake ta tafiya wanda abin da aka gane a yi abin da ba gane ba a haƙura dama haka rayuwa take abin da ka gane ka yi abin da baka gane ba min husni islamin fa'itar kuma raya ne in kana neman sa ka je ka neme shi inda za ka gane ne in ba ka neman sa ba ruwanka da shi annabi ji ba ruwanka yana daga cikin kyakkyawan musulunci mutum ya bar abin da bai dame shi ba to in abu bai dame ka ba ka hakura da shi to haka dai aka zauna tafiya take ta tafiya har lokacin da Allah ya kawo yanzu to Allah shi yake yin komai komai yana hannun Allah Allah yake kaddara komai duk abin da Allah ya kaddara shi ne mai kyau ga bawa alhamdulillah muna godiya ga unguwan nan muna kuma godiya daga mutanen Gombe gaba daya wanda suka fahimce mu ko da mutum mai kuskure ne idan yana tare da mutanen da suke nuna masa abin da kake ba daidai ba zai kokari ya canja ai saboda yi daidai ne sai na Umaru bayan manzo da sallallahu alaihi wasallama bayan sai na Abubakar ba kamar sa duniya gaba daya amma da aka bashi jagorancin al'umma bayan annabi bayan sai na Abubakar sai ya tara sahabbai ya ce to ga shi yanzu an bani jagoranci me za ku ce game da ni ya za ku yi mini wani irin taimako za ku yi mini sahabbai manyan sahabbai su sai na aliyu sai na usmanu za su nuna baiwa kasin da sauransu suka ce idan ka yi idan ka yi daidai mu bi ka in ka yi daidai a in ka yi daidai mu bi ka in ka yi daidai mu bi ka sai ka yi daidai da sai ka sahabbai suka ce masa in ka yi daidai mu mara maka baya mu taimake ka mutunci ta tafiya in ka ƙi yin daidai mu gaya maka in ka ƙi canjawa mu shirye ka shi ne sai na umar ce na gode wa Allah da ya bar mini irin ku a cikin tafiyar nan wajen nan su suka zauna da sai na umaru su suke ba da shawara a cikin su ma sai na umar da wani yaro ya sa ta cikin masu ba da shawara a gwamnatinsa wannan yaron shi ne abdullahi abbasin sai manya suka yi ta raɗe raɗi don me za a ɗauki yaro ƙarami wanda bai shi shekara ashirin da biyar ba a sa shi cikin dattijai wannan me zai yi me zai ce har magana ta isa wajen sai na umaru sai na umaru ya ce kun san abin da ya zana ɗauki yaron nan suka ce bai sani ba ya ce abin da ya zana ɗauke shi yana da ilimi ya ce ilimi kuma in kana da shi jagora ne kai komin ƙanƙanta ka yace in muka zauna da shi shawarar da yake bayarwa ta fi shawarar wasu nutijan da suke bayarwa aka sai na umaru ya zauna da mutane aka yi ta gwamnatin musulunci aka zauna aka a zamaninsa duk duniya musulunci ya shiga duk nahiyoyin duniyan nan gaba ɗaya dukkansu a zamanin sai na umaru ba nahiyar da musulunci bai shige ta ba to duka wannan ya samu wannan ne da mataimaka masu taimako ya samu su sai na usmanu su sai na aliyu su sadu na biyu kasin su dalha su ga sunan dai wanda aka yi musu albishar da aljanna innan da sauran manyan sahabbai su suka tsaya suka tallafa wa umaru suka dafa masa har ya samu ya kafa gwamnati shi ya fara kafa gwamnati a musulunci aka kafa daula da shugaban kasa tunda shine jagora aka zan gwamnoni akwai amrun al-asi a misra aka kai wani a a kufa shine iraki wani aka kai shi dimishka sham kenan syria aka kai wani sai da sai na umar ya tura wani har china a wannan lokacin ya tura wasu har can ah, daular soviet din nan wanda ta rushe din nan rasha dau- daular rusiya din nan sai da sai na umar ya tura wani sahabi ya je ya zauna a can dalili wannan sahabin ne musulunci ya je musu har suka haifi ah, imamul bukhari matsayin bukhari su suka haife shi to duka wannan an samu wannan saboda taimako na mutane ba yadda za a yi wani ya yi aiki komin kamar yadda muka ce a farko ba wanda zai yawa shi kadai komin girman ka zai da ya ce maka babba ma ba za ce maka mai yawa ba. sai ka haɗu da wasu sannan za ku yi yawa haka sai na umaru ya haɗu da waɗannan bayan allah aka yi ta- aka kafa wannan daula shi yasa zamanin sai na aliyu wani dattijo ya zai samu sai na aliyu ya ce kai aliyu kai zamanin ka ya cika fitina zamanin manzo allah sallallahu alaihi wasallam ana zaune lafiya lau zamanin sai na abubakar ana zaune lafiya lau zamanin sai na umaru ana zaune lafiya lau zamanin sai na usmanu an fara rigima amma ba ta yi yawa ba amma kai zamanin ka sai faɗace faɗace sai rigima waɗancan sun farma wancan waɗancan abu kaza ya faru me yasa sai na ali ya ce abin da yasa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ci shi kadai ne kuma wajen Allah yake karba wanda yake karba wajen Allah baya kuskure saboda ka duk abin da zai gaya mana Allah ne yake gaya masa ya kawo mana saboda haka ba magana kuskura cikin magana Allah Al- wanda yake karba wajen Allah ba zai kawo kuskure ba saboda haka duk abin da annabi ya kawo daga Allah ne wa ma yanzu wani hawa ina wani lawa ayyu saboda haka shi yasa kuskure bai shiga ba yace zamanin Abubakar da kake fada bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abubakar manzo Allah ne ya nuna cewa a jagorantar da shi sannan da aka jagorantar da shi waɗanda kan lissafa din nan da Umaru da Usmanu da ni din da irin mu ire-iren mu mu muka marawa Abubakar baya har ya kai ga gaci mu muke nuna masa in ya kawo shawara mu muke cewa eh ta yi ko ba ta yi ba kuma duk- ba zai yi komai ba sai ya shawarce mu sai annabin ma yana karɓa wajen Allah ma shawara yake da mutane wa shawiru fil amri yace Abubakar kaji baya komai ma sai ya shawarce mu yace haka Umarun da kake faɗa wanda ya a zamanin sa musulunci ya yaɗu a duniya aka kafa dauloli shi ma da shawarar samu yake amfani tun a lokacin aka kafa daula ta mushawara a zauna a shawartuna a ga menene maslahar al'umma duk abin da ake gudanarwa ake gabatarwa a musulunci da kuma rayuwa tun a zamanin sahabbai aka shirya shi yake shi musulunci bai bar komai ba qur'ani ba abin da ya bari Allah ya ce ma farratna fil kitabi min shay duk abin da ake yi a a a, du- a duniyance ko a, a a- ko a dinance gaba ɗaya Allah ya riga ya- ya faɗe shi ya gama har dauloli da suka yi a duniya sai da Allah ya faɗe su daula mai ƙarfi wanda mutane suke haɗuwa su yi Allah ya faɗe ta daula mai ƙarfi wanda mutum ɗaya ne fawa kawai ya zai aikata abin da ya ga dama Allah ya faɗa duk daulolin irin daular sai na eh, eh, annabi Sulaiman alaihi salam shi shi kadai ne ma kuma daula ce ta Allah daular banza ko ta mutum ɗaya ah, ita ma an yi ga namarudu binu kan'ana daula ta jama'a kuma ta kirki daular bilkisu mata annabi Sulaiman daular jama'a ta banzaye daular fir'auna duk Allah ya faɗe su a Qur'ani ba abin da Allah bai faɗa ba komai Allah ya tsara shi sai a ce sai Rabi yake ce masa to mu ne dai duk waɗannan din yace da da Umaru ya- ya wuce Usmanu ya zo wanda kake faɗa aka fara da ingimu mun rabu ba mu da yawa kaga Abubakar ya mutu a cikin mu Umaru ya mutu yanzu ya dawo daga Usmanu sai ni sai ire-ire mu kada a cikin waɗanda aka yi ma albishir da aljanna ma wasu sun zabi ya za ka fara rigima ya ce wannan zamani da kake cewa ya lalace yaƙe sun yawa kashe-kashen juna sun yawa musulunci ya samu rigima ya ce shi kuma abin da ya jaji waɗancan ɗin duka wanda ka lissafa ɗin sun rasu ni a a daula ta ban samu waɗannan masu tallafawa masu dafawa ba sai aka samu irinka irin ku ne banzaye wanda ba za ku zo ku ba da shawara ba sai ku je can ku zauna kuna kuna kuna guni eh wani bai yi kaza ba wani wani bai yi daidai ba to ka zo ka gaya masa mana duk abin da wani yayi bai maka ba in dai ba kan hanya yake ba in kana son sa ka je ka same shi ka je masa abin da kai ba daidai bane komin girma sa zai saurare ka in ya saurare ka in ya canja sai abu ya gyaru in bai saurare ka ba shikenan kai dai ka isa to saboda haka mutum yana yawa da mutane ne muna godiya wa Allah da ya zo ya haɗa mu da mutane aka samu fahimtar juna da su ake zaune da su lafiya kuma alhamdulillah ake abin da Allah ya kaddara za a yi muna godiya ga dattijai na unguwan nan muna godiya ga sarakuna na unguwan nan muna godiya ga matasa na unguwan nan in babu haɗin kansu ba za mu haɗu haka ba su ne suka ba da haɗin kai sun da tije suka yadda ƴaƴansu suka shigo wajenmu ba su kore su ba su hana su ba su kuma ƴaƴan suka zo muka yi muke tafiya da su su ma ba su guje mu ba ake ta tafiya har tafiya ta kai ga wannan lokaci muna godiya ga al'ummar gombe gaba ɗaya wanda da haɗin kansu ne duk abin da ake yi in babu haɗin kai gari ba zai yi ba duk abin da kaga ana yi kuma yake tafiya daidai akwai haɗin kai na gari garin ne da sarakunan gari da jagororin gari da mutanen gari gaba ɗaya su suke haɗuwa abu ya tafi daidai mun gode muna godiya a cikin wannan muna zaune Allah ya kawo mana bako Dr. Bala Bello wanda ya zo mana bara a nan muka zauna da shi yau ma gashi Allah ya kawo shi kuma muna masa godiya da yake ta bibiyan guraren alheri mun san shi matashi ne kuma alhamdulillah Allah ya taimake shi idan dama al-manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza arada Allahu bil amir khairan ja'ala lahu wazira sirri in zakkara nasiyahu wa idza wa in nasiya zakkarahu wa in wa in tazakkara a'anahu وإذا أراد الله بالأمير شرا جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإذا تذكر لم يهنه Mazalla sallallahu alaihi wasallam idan Allah yana son mutum mutum jagora ne a cikin mutane sai Allah yake son sa zai sa masa masu taimakawa na gaskiya in ya manta wani abu na alheri sai su ce ya labar ka manta abu kaza ya kamata a yi shi sai su tunatar da shi in kuma ya tuna zai yi sai su taimake shi to ya kamata ba abinda kaje za ka yi nan ka yi to haka Allah yake wa mutane mutum in Allah yana son sa manzo Allah ce in Allah yana nufin jagora da sharri zai hada shi da miyagun abokai abokan shawara idan ya manta ba za su tunatar da shi ba in ya tuna ba za su taimake shi ba da saboda haka shi Dr. Bala Bello Allah ya taimake shi ya hada shi da mutanen kirki wanda suke ce masa ga abu kaza ya fi amfani kai kaza ka bar kaza kuma dama Allah ya taimake shi yana ilimin sana'a addini ya san abin da yake yi da Allah ya saka musu alheri abin da suka sa a gaba Allah ya biya bukatun mu gaba ɗaya da kuma amin zaman namu ya jima ya dade za mu bashi dan tofa abin da zai tofa sai mu yi addu'a sai mu yi addu'a ta karshe ko kuma addu'o'i karshe shike na sai a sallami jama'a assalamu alaikum Thank you. Allah